من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهرون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ قولي لنا بهذا المحضر وارتد بنظرة تأتي لنا بالظفر يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فداهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا فوجوا وجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون آه الحمد لله أولا رانا muna rana ranar ranar litini a yau wato ya zama sha bakwai ko na watan ramadan eh hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi dubu daya da dari hudu da arba'in da ainihin uku wanda ya daidai da sha takwas ga watan hudu shi ma dubu biyu da ashirin da biyu miladiya to a jiya mun fara wannan aya sai lokaci ya nuna mana wannan aya idan muka duba hikima irin na alkur'ani allah ya nuna mana yadda ake alwallah a cikinta da wankan janaba da taimama duka a cikin wannan aya guda ɗaya abinda allah yake cewa ya yi wanda zai da ya ku masu imani idan kuntum idan salati ai arattumul qiyama idan sala idan kun nufin miƙewa ya zuwa sallah wa an tubo da suna rali kuna da hasani da hadasi fafsilu wujuhakum wanke fusakanku wa aydiyakum ila al-marafiqi da hannuwanku zuwa mirfaqi alwallaki alwallaki ka san wanke fuska alwallah wajibi saboda haka alqur'ani ya zo da shi wato fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi shi yasa dole sai an koma sunna sai an je wajen manzon Allah sannan a biya abu in Allah ya sako magana sai an nemi bayani ta wajen annabi bai yi wa ka iya sallah da qur'ani bai yi wa ka iya sallah ka iya alwala da qur'ani bai yi wa ka iya wankan janaba da qur'ani komai Allah ne zai sako hukunci amma ina ne bayani yake ta zo wajen manzo Allah eh shi yasa Allah ya ce litu bayyana da nasu ma nuzula ilayhi kai mutane bayanin abin da aka saukar bayanin qur'ani sai wajen annabi shi kadai ya san qur'ani shi kada ya san shi yasa ake ce mai sahibu da'at sahibu da'at eh in ba manzo Allah ba ba wanda ya san wanda ya iya faɗin da'at shi ake ce mai sahibu da'at to Allah subhanahu wataala ya ce in kun miƙe kun ne fa tsaya zuwa sallah wa antum fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsuhu bi ru'usikum ku shafi kawunan a nan a mazhabin imam malik shi sai kayi mubasharatan eh wa yana cewa eh wa masuka bidare ra'asu ko eh yana cewa imam malik a mazhabin sa za a shafi kai baki daya zuwa da dawa to zuwan nan shine farali dawon nan shine sunna amma imam shafi da ce bamsu bir usukun kawai in ka ɗebi ruwan kai haka yayi shi a mazhaba sakin yawa amma a mazhaba imam malik sai ka shafa duka mubasharatan yawa famsa hu biru kusuku in ji allah allah ya ce ku shafi wato ainihin kawunan idan kun zo ainihin wajen alwala na'am wa arjulukum da ainihin ku arjulakum da kafafuwan ku a exilu arjulakum ku wanke kafafuwan ku idal ka'abaini zuwa idan sawu shi ma wajibi ne a wajen alwala wayan kuntun jirban Allah ce kun kasance da janaba fa faɗa haru sai ku je ku yi wanka wankan janaba domin shi an yi wanka sannan bai yi wa ka yi alwala ba ka yi wanka ba amma zai yi a yi wanka sannan alwala kuma zai yi a shigar da alwallan a cikin wankan duk zai yi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kuntum marda idan kun kasance hajji rashin lafiya mardan ya durhun ba wanda ba za a iya taɓa ruwa ba au ala safarin ko ko kuna halin tafiya an gane ba ruwa tare da ku au ja ahadun minkum min al ko ɗaya daga cikin ku ya je yayi bayan gida yayi hadas au la masumun nisaa ko kuma kun yi jima'i da mata eh sabaka mislu fi ayatin nisa la masu kenan falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba ba da ladabi bayan kun nema kun rasa to Allah ya ce ba ta yamma Musa idan da yi ba she ku nufi wato wuri mai tsarki wato ku ku ku bugi ƙasa a wuri mai tsarki turaman tahiran famsa hudu wujuhukum ku shafi wusakanku wa aidiyakum da hannun ku minu an gane daga wannan ai wato hannuwa ma'al birbiƙai ta tare da birbiƙai shi ita taimama shi yasa ita taimama kugu a nan nan kugu wato farali ne a taimama amma alwala sunna ne alwala mirbikirin shi ne farali to ala ayi halin ita dai shari'a sabanin hankali ne in ba sabanin hankali ba a kayi alwala da kai alwala za ka je kai sallah sai wani iska ya fito a jikinka da iska ya fito a jikinka za ka ci alwallan nan da ka ta warware to sai ka dawo ka nemi ruwa baka samu ba a'a duk inda aka ba ba ruwa kwata kwata kanewa baka samu ba ta ce ka ɗebi ƙasa kuma ka shafa ma jikinka can fa wanki jiki aka aka ce ko wani iska ne fito ɗan ce ya warware amma yanzu kuma ƙasa ake so ka ɗiba ka shafa ma jikinka ka je ka yi sallah tun na hankali an saboda ka ga shari'a sabanin hankali ne inda hankali ya tafi wato ba nan shari'a take ba ita shari'a kawai constitution ne kawai yadda ta zo haka ake binta kawai yawa yadda ta zo aka ake minta shi yasa sanna ali ya ce lau kana dini bin ra'i la kana a'la al-khuf da la kana asfala al-khuf aula min a'la da addini ra'ayi ne to da sai in ce kasan hukki yafi yafi saman shi amma sai shari'a ta ce idan ka shafi saman hukki baka shafi kasan shi ba shikenan ka je kai sallah an yi maran gwani amma in ka shafi kasan baka shafi saman ba shafin ka bai ba kuma kasan da ke taka da jasa sai sai dali ya ce to kaga da ra'ayi ne a nan wuri ni a ra'ayi na da sai in ce kasan ya fi dacewa a shafe shi akan sama to so da haka shari'a sabanin hankali ne famsa hudu rujuhukum wa aydiyakum min ma yuridillahu li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya nufin wato ya sanya maku wani kunci ko takura a cikin addini liqul inna Allah tabaraka wa ta'ala hasa Allah ya rangwame da taimami a taimama inda faƙanin mai in an rasa ruwa shi ba ruwa ne fa ko kuma ga ruwa lalura na damun ka ba za ka taɓa ruwan ba an gane shi ne ake taimama awal ajiz an simalihi ko kuma gajiyawa daga barin aiki da ruwan la'anna dinan lahi yusrun addinin Allah sauki ne ma fi harajin babu takura ko kunci a cikin wannan addini namu walakin yuridu li yudhhirakum Allah yana nufi ya tsarkake ku min al ahdasi daga hadasi wa dhunubi da zunubai wal yutimma ni'matahu alaykum Allah ya yi haka ne don me don ya cika ni'imarsa a gare ku bil islami da musulunci tibyanu shari'atin domin ƙarin bayani na shari'o'in addini la'allakum tashkuruna dan ku gode mu ni'imarsa na'am واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور نعم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور آه الله سبحانه وتعالى يتي واذكروا كتنا منا كتنا نعمة الله عليكم ni'imar da Allah ya muku bil Islam da musulunci waɗansu ba musulmi ba ne jiya mun yi bayani irin yadda zamanin jahiliya suka rika aure kamar dabbobi kawai yadda ka san dabbobi haka mu'ashara take zamantakewa na maza da mata saboda rashin musulunci an yi rayuwa ne kamar rayuwar dabbobi kawai to amma saboda musulunci sai gyara komai namu to Allah ya ce ku gode mu Allah mana wannan ni'ima na musulunci ya kamata ku gode mu Allah eh wa misaqahu da alkawarinsa allazi ba saka kumbi wanda ya kulla alkawari da shi gare ku ai ahadakum iskultun sabibina lokacin da kuka ce mun ji wa dana mun bi wataqulla ku je ku tsoron Allah don yawan sun ce sabibina wa asaina amma ku kun ce sabibina wa dana to gode ba Allah da Allah ya ku cikin masu ji da bi inna Allah alimun Allah masani ne bi zata sudur da abin da ke cikin zukata ajima bil qulub wani gairi aula wani sama shine mabici an dai zo da shi nan sudur din nan aka ce zukata ko kiraza ya jibinci jiki baki da Allahu tabaraka wa ta'ala farala alal junub Allah ya wajabta ga mai janaba ai ya ga tasila ya wanka eh yaksil sa'ir jasdi ya wanke duka jikinsa wa alal muhdisi shi ko mai hadasi an yata wallahi ya alwalla fal muhdisi sawa'un bala aw tagawada eh ko ya bi tsari ko ya bayan gida in ya tsarki ya zo ya alwala ya tawalla fakat ya alwala kawai ba sai ya yi wanka ba lima jibul gusul da barka da hikimar shari'a kuma me yasa wanka ya wajaba bi hurujil mani dan mani ya fito wala jibul gusul bi hurujil ga'idi eh wanka bai wajabta ba in in wannan babban shi ka san ga'idi ai oga ne tunda da ya fito sai an gane zai zai wari to amma Allah bai ce ai wanka ba bayan gida fito amma mani ya fito an ce ai wanka me yasa wa huwa anjasu alhali bayan gida fi da ya fi zama da jasa bi kasirin min almani wa aqdaru ya fi mani kasanta to bari ka ji shi Allah ai aka ce li anna shawatar jima'i domin sha'awa na jima'i tastagriqu badan al-insan yana nutsar da jikin dan adam baki da idan sha'awa ta ta tashi to duka cikin ka ke amsawa duk jiki ne baki da amma za ka yi bayan gida kofa ɗaya ne ko bayan gidan ke fita ka ji sirrin kenan an sami da jami'in kowace madanihi zai aiwatar da dukkan ƙarfin jikinsa ne zahirar wa ba da in sha'awa ta motsa fali haza ya jibu alaihi gasu da sa'ira da don haka ne idan mani ya fito zai wanke duka jikinsa ni lafin da abuwa shara saɓanin abinci ko abin sha kan na wani hafi ƙarfin wahidin in abinci ne kawai ɓangare ɗaya ne kawai in ka sa shi baki kawai ciki ya nufa shi kenan ya isa al'akalu bil fanni wa sharabu kazalik ci wato ainihin da baki ne wa shirbu shi ma sha kazali da baki ne fali hada ma wajaba bihi ma illa gasal al-atraf shi yasa in ya fito ba abin da ya wajaba gare sai wanke dan bangaren sasanni kawai aw da annal juma'a ko kuma shi jima'i qalilun fa wajaba fihi al-ghusl dan kadan amma ga shi wanka ya wajaba wal bawl wal ga'id yatakarrar kasiran amma da bayan gida da fitsari suna kwankomuwa da yawa fakta fa daga sallah haram aka ce a wanke wani dan gaba kawai wani dan yanki wani dan sasani alaji ta zara bin nas wanda yake bayyana ga mutane ka waje wale da yadda rajulaini ila kabai a wanke hannuwa da gababuwa zuwa idan sawu raf'an lil haraj saboda dauke laifi li'annahu law wajaba fi kulli mudisin ghuslun da Allah ya wajabta wanka ga kowane mai hadis la kana harajan alal muslim da abin ya zama kunci da takura ga musulmi ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نعم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله كبير بما تعملون آه الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني كونوا قوامين لله وزما تسيوا wato lillahi bi hukunci da haƙoƙan Allah ku tsaya man tsayawa ga Allah da haƙoƙa shuhada a bilkis ko ku zan masu shaida da adalci duk shaida da zaka bayar ya zama shaida ne akan adalci wala yajriman nakum shan'anu qaumin kiyayya da gaba na wadancan mutane kafirai wala yajriman nakum kar ya dauke ku ya hana ku yin gaskiya eh kiyayya da gaba na kafirai to ko da mas'ala ta hadu da kafiri in dai ka san shi ke da gaskiya ka ba shi gaskiya kar ka damu da wannan kiyayya da ke tsakanin ku da su Allah Allah ta nuna cewa wai ba za ku yi adalci ba a idilu Allah ya ce ku yi adalci ko da kan makiyi ne ko kan masoyi ne ya adalci ko kan makiyi ne ya adalci idilu an gane ko fil aduwi walwale ko makiyi ko masoyi duk in ya kama ya adalci in ji Allah huwa al-adalu aqrabu lit-taqwa domin adalcin nan shine mafi kusa da tsoron Allah la tujadu shari'atu ba za ka samu wata shari'a ba ta amuru bil adali wanda za ta yi umarni ko take umarni da ai adalci ma al'adui har ma akan maki illa shari'a ta sai shari'a ba ta addini musulunci wannan shari'a ta mu ta musulunci ita ko maki ne kafiri inda yana da gaskiya a bashi gaskiya shi a bashi gaskiya shi nan muka karanta satin da ya wuce akan abin da ya faru da du'uma du'uma munafiki ne cikin musulmi yake amma ga shi da aka tashi manzo Allah sassan da aya ta zo ya ba bai hude gaskiya aka aka kwaye ma doma baya saboda mai saboda ba shi ke da gaskiya ba to addinin musulunci kenan huwa aqrabu littaqwa shari'atuna amaratna bil adl eh wannan shari'a ta mu ta umurce mu da adalci ma as-sadiqi tare da aboki wal adl wal adl ma al adl kuma da adalci tare da maki eh ko aboki ne ya adalci maki ne ya adalci qul al haqqu walau ala nafsika faɗi gaskiya ko a kanka ne wataƙulla ji tsoron Allah inna Allah ku ji tsoron Allah inna Allah lallai Allah habirun masani ne bima ta'amaluna da abinda kuke aikata fa ijazi ku zai baku sakai ya kan shi na'am
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
الذين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم نعم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم آه الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم Allah ya alkawari ga wanda suka yi imani minkum daga cikinku wa amilin salihati suka yi aiki na kirki to Allah ya masa alƙawari wa'adan hasana alƙawari mai kyau lahum magfiratun gafara ta tabbata gare su daga Allah wa ajrun azimun da sakamako mai girma shine aljanna Allahumma ja'alna minhum amin walazina kafaru kaga wanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina so kare ta ayoyin mu ulaika ashabul jahim waɗannan su ne ɗan wuta waɗannan matsarin Allah Allah kiyaye mu daga shiga wuta saboda haka shi Qur'ani kullum yana tafiya wato akan zai kawo labarin masu imani sai kawo labarin kafirai ya kawo labarin aljanna ya kawo labarin wuta saboda ya tafiya almumini bainal khawfi war raja na'am ya yi lazina amin يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ حم قوم أن يقصدوا إليكم أيديهم أن يقصدوا إليكم أيديهم وكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يفسدوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون wannan aya dalilin saukarta an ce manzo Allah sallallahu ya zo Hudaybiya a shekaran wato na takwas kenan da hijira amma qaumin min quraish wasu mutane daga cikin quraisha suka yi nufin an yafsudu ilaihim aydihum su shimfida hannuwansu liyabta kudiyar don su halaka manzon Allah da mutanensa farar da humullahu Allah ya maida musu makircinsu audan ma a tare haibara ko kuma lokacin da manzon Allah ya zo a haibara ya dalibu ayyu inahul muslimuna yana neman wato musulmi su taimake shi bi diyatul qatil a cikin karban diyan wanda aka kashe fa qalu lahu sai wannan kafirai suka ce ya abul qasim ya baban qasim idris idris suka ce manzon Allah wai ya zauna hatta na ci ka bi da amin ai mun ga kawo hada kawo tafiya da nisa zauna za mu goma da abinci ba za hagu suka tafi wata ida yahudi wani mai yahudi ya wato ya hauro wa a hazarahan ya ɗauko wani ƙaton dutse an gane ko kuma wani ƙaton ƙarfe min hadidin na bakin ƙarfe indahu wanda ke wajensu wa a da an yi tsoda ha alal mustafa ya nufi ya jefa mu manzala wannan ƙarfe liya huta don annabi ya mutu fata hu jibrilu manzala yana zaune yana saurare sun cira su kawo abinci ya ci tukuna sai ga jibril sai kashe abin da suka yi nufi kenan jibrilu sai ga shi ya zagayo sai fa habarahu ya gaya ma manzon Allah fa haraja dan take manzala ya fita wanda jahilul madina ce dawo madina wannan aya tana magana akan wannan akan wannan wannan wannan wannan wannan abin da ya faru wannan kaliya din ko kuma kaliyar da muka ambata jiya allati zakarna bil amsi kaliya wanda muka ambata na gaurus din haris din nan da ma nazarahu ba'idan min ashabi lokacin da ya ga annabi na can yana can nesa da sahabbai a ƙarƙashin wata itaciya kala sai ce haza muhammadun ba'idan min ashabi ga muhammadu can shine can ya yi nisa da sahabban shi ko qatala min la ku illa ba qatalahu yau da yan ban kashe muhammadu nan ba to ni Allah kashe abin da yace dan haka ba ta zo wajen manzo Allah wa arada an yaqtalahu yani zai kashe manzo Allah bi sayfi da takobi shi ma farar da Allah Allah mai da mai makircinsa da ya zara takobi daga takobi sai manzo Allah ya bude ya ce Muhammad manzon da uka bin wani hada kashe ka yau sai manzo Allah ya ce mai Allah sai takobi ya faɗi hannunsa da ya faɗi manzo Allah sai dauki takobi ya ce Daurus manzon da uka bin ni ba wani hada kashe ka sai ce afuhu afuka afuka innaka sahibul afu la tukafi bi sayyi'ati sayya walakin ta'fu wa tasfa sai manzo Allah ya ce to qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah muhammadu rasul ce ba zan iya faɗin wannan kalmar amma zan dauka ba alƙawari duk lokacin da za a zo a kashe ka ba hannuna a ci kuma ba za a haɗa kai da ni zuwa kashe ka ba ba zan iya ba to haka so kai sai manzo Allah ya jefa mai da tambobin shi dauka yayi gaba to bai samu bai samu bai samu nasara ba shi ma ko kuma ayat ta safa ga Zainabu binta Hafs wanda ta sa manzo Allah guba ga naman akuya ta zo ta ba manzo Allah ya ci manzo Allah ya ci yana cikin ci naman da kansa ya ce ya dakata akwai magana a ciki manzo Allah ya cire naman ya ce akwai guba a cikinsa tana zaune manzo Allah ya tambaya ta ce haka ne me yasa ta ce ga dalili an ce a shanya ne idan shi annabin gaskiya ne in ya ci ba zai mutu ba amma in ba annabin gaskiya ba ne na da'awa ne to in ya ci zai mutu sai a huta to ita ma kaga bukatar ta bai biya ba to duka dai ala ayi halin ce a wannan kaliyoyi dai akan shi ne Allah ke magana cewa a gode ma ni'imar Allah da ya mana ya yi ladina amanu zikru ni'imatan Allah alayhi ku gode ma ni'imar da Allah ya iz hamma qaumun yayin da wasu mutane suka yi nibin an yafsudu ilaykum ajiyar za su niko hannuwansu su shimfiɗa hannuwansu mi yafta ku minkum don su halaka ku amma fa kaffa aydiyahum ankum Allah ya kame hannuwansu daga bare ku wa asabakum Allah ya tsare ku imma aradu daga abin da suka yi nufi wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna dukkan mu'mine su dogara zuwa ga Allah na'am ولقد خلى الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله استأجرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل السواء السبيل وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد هدى الله ميثاق بني إسرائيل وأسنى منهم اثني عشر نقيبا إيه، وقال الله إني معكم فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآتيتم, وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأقرتموهم وأقرتم الله قبضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل آه الله سبحانه وتعالى yace wanda kada hada Allah mai saka bani Isra'il ya Rasulullah ka tuna lallai mun riko alƙawari da bani Isra'ila bima sai suka ruba wa ba'asana min husnai ashara raqiba sannan mun tada wato da kif shugabanni guda goma sha biyu daga cikin su dama su suna da sibbi sibbi wato kabila sha biyu ne to kowane kabila akwai naqibu a cikin su to sai Allah ya ce a kowane naqi kowane wato ainihin wato kabila min kullu sirrin akwai na ƙiru mun ba su shugaba a gaba da bani isra'il ke kanu isra'il ashar su su goma sha biyu fara musa wato na ƙiba min kullu sirrin shi ne musa ya zaɓi shugaba a kowane sirrin fa kanu isra'il ashara sun zama su goma sha biyu kenan hum nuqaba'u musa su ake ce ma nuqaba'u na musa wa qala allahu inni ma'akum Allah ya ce ku waɗannan mutane ina tare da ku bil auni wan nusra da taimako na da gudunmuwata da ya kamtumin salata in wallahi in kun tsaye da sallah wa ataitumun zakata kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azartumuhum kuka wato girmama su kuka buwaye da kuka taimaki addinin su azartumuhum nasartumuhum ai kuka taimake su wa qarantumullahi kallan hasana kuka ba Allah rance rance mai kyau bil infaqi da ciyarwa la ga jawabi kenan ya ce wallahi ku kankira na an kun sayya atikun wallahi zan kankare muku miyagun laihukan ku wala udhilan nakum wallahi zan shigar da ku jannati wata irin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin garunan ta kaman kafar ba da zalika minkum wanda ya kafirce bayan haka daga cikin ku faqad dalla sawa as-sabil hakika ya bace matsakiyar hanya to daga baya suka zo kuma suka warware alƙawari to shi yasa wato warware alkawari babban al'amari farkon wannan sura ta ce mana aufu bil uqud ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud ku cika wato kulle kulle kulle kulle kullun alkawari tsakaninka da Allah tsakaninka da wato mutane ɗan uwanka ka cika alkawari cika alkawari yana daga cikin cikan imani wanda ya ce kuma rashin cika alkawari yana daga cikin alama na munafunci saboda haka shine Allah ya masu gargaɗi cewa in dai sun tsaye da sallah kaga sharadi kenan wato sallah ita ma al'amari ne mai girma duk abin da wato zaka samu wajen Allah in baka sallah Allah ba zai ba zai saurare ka ba kame tun matsayin ka ko in dai baka kula da sallah to Allah ko ba ruwan shi da kai to daga sallah shine mataki eh na wanda ake ake lura da shi eh wato Abu Yazid al-Bastami yace duk inda wali ya kai ya bunƙasa ko tashi yake sama aka yana wasa da sallah to ba waliyin Allah bane waliyin shaidan ne amma dai waliyi na Allah ne ba zai wasa da sallah ba saboda sallah wa inna hala kabiratun Allah ce amma illa al khashin saboda haka shine Allah ya fara cewa in dai an tsaye da sallah kaga sharadi da farko ke sannan in an ba da zakka kuma duk da zaka ji an magana sallah sai an magana zakka sannan aka yi imani da manzanni sannan aka taimaka ma manzanni wa zartuhum sannan suka ba Allah rance in faki kenan ciyarwa saboda Allah Allah ce duk kun haka wallahi zan kankare muku biya kullai hukum zan shigar da ku aljanna wanda koramu ke gudana a cikin wato wato karkashin garunan to Allah ya shigar da mu aljanna alhamdulillah sadaqa Allahu alazim kurakurai da muka yi a cikin wannan karatu Allah shi ya yi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada iyayen mu malaman mu shanan mu Allah shi gabarta musu Allah saka musu da alheri wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mashi da lahira ya biya bukatarsa أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه كان غفارا wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu